بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالهجارة أو أشد قسوة وإن من الهجارة لما يتفجره منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالهجارة أو أشد قسوة وإن من الهجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبل من خشية الله والله بغافل أما تعملون آه ثم قست قلوبكم من بعد ذلك har tare da yawan waɗannan wa'azozi da aka yi muku ya ku bani Isra'ila, har aka iso lokacin da kuka ce ba za ku iya aiki da attaura ba aikin ya yi nauyi, aka ɗago dutse aka ce ku zaɓa da nauyin dutse da nauyin aiki wanne ne kuka zaɓa kuka ce a kun tuba kun tuba a janye dutse kun zaɓi taura aka ce to ku zo ma na kun bi kuwatin to ku riƙe da ƙarfi da ittihadi amma duk da haka ƙasar qulubukum min ba'di zalika kuma an nuna muku an raya matacce da naman saniya yankakkiya kun gani da idonku amma duk da haka kasar qulubukum min ba'di zalika zuciyoyinku sai ta yi tauri min ba'di zalika bayan waɗannan wa'azozi duka fayyakal hijarati har duwatsun ma saboda tauri suka zama kaman zuciyoyinku saboda tauri suka zama kaman duwatsu au ashadda qaswata kuma zuciyoyinku sun fi duwatsu tauri lokacin da ubangiji ya tajalli akan dutse fadalahu dakkan wa kharra musa sa'iqan nan da nan sai dutsen ya dandake saboda tsoron Allah sannan kuma alqur'ani yana ce law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin lara'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah da wannan alqur'ani ba zuciyar dan adam aka ba don dan adam aka saukarwa ba da don duwatsu aka saukar da sai su dandake su zama gari a washaddu kaswa wa inna min hijarati domin cikin duwatsun da ma ya tafajjar min al-anhar akwai duwatsun da suke ketuwa su zubo da ruwa an gani da ido da damana kana yawo ka ga ruwa yana fitowa daga cikin dutse da ma tafajjar min al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al-ma a cikin duwatsun akwai masu keketuwa ruwa ya fito a cikin su kafi dai mun ga annabi Musa ya bugi dutse dutse ya fitar da ruwa ido goma sha biyu لما تخرج منه الأرض وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله أتكن دوا دوا كون دوت أنت زي غنغرو دقا سما يتغنغرو وهر يكي قصة با وند يتوروشي سيسبو دقوران الله وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل أما تعملون Allah yana gaya wa Yahudu yana musu gargadi ku yi dai Allah yana sani da abin da kuke aikatawa Allah baya barin abin da kuke aikatawa أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون a fatan mauna ya ku jama'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama musulmi na zamanin manzon Allah ko musulmi na kowane zamani ko musulmi na yanzu a fatan mauna shin kuna tsammanin kuna kwaɗayin an yuminu lakum yahudu za su imani ne tare da ku an yuminu lakum za su yarda da addinin ku ne su yi imani tare da ku وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله يمكن وسط جماعة daga cikin su suna jin maganan Allah ma'anansa suna karanta at-taura yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu sannan su jinkirta su jirkita abinda suka karanta a cikin at-taura din su jirkita shi min ba'di ma aqaluhu bayan ko sun san shi sun fahimce shi sai su jirkita shi an ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abin da yake rubuce a cikin littafin su mai matsakaicin tsawo ne ba dogo ba ne ainun ba gajere ba ne mai matsakaicin tsawo ne amma ya fi kusa da masu tsawo akan gajejjeru kuma an ce mai kyakkyawan ido ne farin fari sol baƙin baƙi irin a idonsa mai kyau ne sallallahu alaihi wasallam kuma gashinsa mai kanannaduwa ne ba gashi ne kamar gashin ba kamar gashin doki irin na amerikawa ba to da suka zo sifantawa sai suka goge wannan a littafin su da annabi ya bayyana zo madina sai suka goge suka ce mutum ne dogo mai jan ido mai gashi sakakke haka kamar gashin doki duk da suka bata sifofin da ake rubuce a cikin littattafan nasu yuharrifuna al-kalam min ba'di ma aqaluhu bayan sun karanta sun fahimta sun hankalci karatun wa ya'lamuna sun riga sun san gaskiyar ga yadda take amma sai su juya ta don biyan bukatunsu a fatan ma'un an yi minu lakum wato amana lahu wato suna mutum da mutum suna daidai kenan in ko annabi ne ya yi wa'azi aka karɓa masa sai a ce amana ma'ahu in ko Allah ne ya yi gargaɗi aka karɓi gargaɗinsa ce amana bihi amanna billahi wa bin rasuli amma in wani ya ce amana mahu ko amana lahu kuma amana mahu illa qalil wato wanda suka suka suka bi annabi nuhu kenan
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعجلون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم يحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون ثم يهود da annabi ya yi ƙarfi a madina sai aka samu munafukai a cikinsu da farko da annabi ya zo ya kira su duk gaba ke ɗaya ce gani na zo ku ne ‘yan uwana malamai duk wanda ba malami bai san halin da nake ciki ba amma ku malamai ne kun san ni menene abin yi ku zama ku ne farkon wanda kuka yi imani da ni sai suka ce a'a ai annabin da aka yi alkawari zai bayyana ɗin ba balarabe ba ne ba yahude ne saboda haka shi wannan ba su yarda ba shi ba annabi ba ne sai ya ce musu kun fa sanni yadda kuka san ƴaƴanku yana ina rubuta cikin littattafan ku an ba da labari na to sai aka samu Abdullahi ibn Salam sai ya musulunta babban su ne to da ya musulunta sai ce annabi ka boye ni ka boye ni ka kira su ka tambaye su ina boye wane ne ni menene matsayina a cikin su amma yanzu in nake musu na musulunta ba za su yarda ba to sai annabi ya kira su kaman shawara yadda ya saba sai ya ɓoye abdullahi bin salamin sai ya ce musu kun san abdullahi bin salamin suka ce mun san shi babban mutum ne ɗan babban mutum ne malaminmu ne ɗan malaminmu ne ya ce to albishirinku abinda ne wa azidin nan kuka ce ni ba annabi ba ne annabin ƙarshe ba balarabe ba ne shi ya yarda ya musulunta ga shi nan ma fito su ganka da ya fito suka gan shi ya ce ni muhammadu na san shi fiye da yadda na san ‘ya'yana domin matata in ta yi ciki abinda za ta haifa ɗana ne amma ban san yadda yaron zai zama ba ko zai rayu ko zai mutu ko zai tsawo ko zai gajarta yaya idonsa yake yaya kafaɗinsa suke yaya gashinsa yake duk ban sani ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam na san zai tsawon kwana zai karbi aika kuma idonsa ga yadda yake kafadunsa tsakanin kafadunsa ga yadda yake gashin jikinsa ga yadda yake duk na riga na sani na san shi yadda yadda na san ɗana saboda haka gaskiya ta bayyana sai musul- musulunta kurum annabi ya ce to kun ji sai suka ce wannan ai mutumin banza ne dan mutumin banza ai ba wani mutumin kirki bane dai ya musulunta ai ba mutumin kirki bane to daga baya sai aka zo aka yi ta jayayya jayayyar ta yi tsanani har aka ce to yanzu abin da za a yi ku zo mu yi rantsuwa aka yi mubahala ku zo mu yi rantsuwa ta'ala natu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fa Allah na talla al-kazibin ku zo mu fita mu yi la- mu yi mu yi la'antacceniya mu yi mubahala Allah ya kunyata mai ƙarya ya hakar da mai ƙarya sai suka shiryo za su zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya shirya da shi da Aliyu da matar Aliyu din yarsa wato kyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Hassan da Husaini za su fita waje to sai su sai mutane suka ce kun gani fa kar ai da wasa mu dai mun sani annabi ne amma ba za mu faɗa mutane ba amma fa in an ji an yi rantsuwan nan fa abin zai tonu mu je dai mu ce shi kenan an fasa to da aka fasa sai abin ya zama aka samu munafukai a cikin su yahudun su ma suna shigowa suna yin munafurci yanzu maganar munafurcin su ne zamu shiga anan wa zalaqul ladzina amanu qalu amanna su ma yahudu din kamar larabawa munafukai ne izalaqul ladzina amanu qalu amanna idan suka haɗu da musulmi mutanen kirki a cikin yahudawa ko a cikin larabawa sai ce ai mu ma mun yi imani gaskiya ko me muke jira ai gaskiya gaskiya ce ai gaskiya ɗaya take mun yi imani qalu amanna wa za ka la ba'dhum ila ba'dhin amma fa in suka kadai da su kadai ba wani sai su kafirin a junan su qalu atuhaddithuna bima fata Allah alaikum sai su yi ta faɗa wa ƴan uwansu domin in wasu ƴan uwansu in sun gamu da larabawa in sun tambaye su ku ne malamai abinda muke cikin nan yaya yake ne ce wallahi gaskiya ne mu dai ba ma so ne a ce balarabe shi ne annabi amma duk abinsa gaskiya ne ko da kuka riga kuka shiga ku rike gaskiya ne to sai in sun zauna so kaɗai sai ce kaga mutanen banza abinda muke boyewa kar kowa ya ji kar kowa ya sani amma kuna tona asiri kuna gaya mutane to duk wanda kuka gaya masa ya riga ya kama ku da hujja kenan ko a lahira ba ku da mafita kun gaya musu ku riga kun sani to a lahira kuma ana ana koyo Allah abu ne banna abinka da kafiri a tuhaddithunahum bima fata Allah alaikum za anya za ku rika gaya musu ilimin da Allah ya sanar da ku ku kadai kuka san wannan abu jahilai ba su sani ba shine za ku gaya mutane abin da Allah ya muku buɗi kuka san shi ku gaya mutane don su sani yuhajjukum bihi inda rabbikum ai wannan kunya abin da zai sa kenan su yi hujja da ku a gaban ubangijinku ce to ku da bakin ku ai kun faɗa wa wani rannan kun ce kun sani addinin annabi gaskiya ne annabi gaskiya ne afala ta kiruna me yasa ba za ku yi hankali ba ku rika boyewa kar ku rika faɗa wa mutane in ji kafiran in sun kaɗaita
أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون ما يعلنون a abin mamaki in ji Allah wala ya alamu na su ba sani bane an Allah shi Allah ya alamu ya san ma yi sirruna abin da suke koyewa wa ma yi ulinuna da abin da suke bayyanawa lokacin da suke bayyana cewa wannan ba shi ne annabin da karshen zamani ba don annabin karshen zamani ba balarabe ba ne annabin karshen zamani karsa take ga yadda idonsa yake ga yadda gashinsa yake ga yadda tsawonsa yake shi ko wannan naku ga yadda yake to abinda suke bayyana wannan Allah ya san wannan abinda suke koyewa shine gaskiya ne shine gaskiya ne amma kar a gaya wa kowa shi ma Allah ya san shi kadan ma shiru na wayin
ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون يا رسول الله كرك يتأمان دب يهودي مالمي نفا da nake kiran su ina ce ya ahlal kitabi ya ahlal kitabi ya ku masu littafi ya ku malamai ba dukkan su ne malamai ba wa minhum akwai a cikin su ummiyuna waɗanda suke kamar yadda uwarsu ta haife su ko rubutu ba su iya ba balle karatu la ya'lamuna kitaba ba su san littafin ba balle san abin da aka aka goge balle abin da aka mayar ba su iya rubutu ba su iya karatu ba illa amaniya sai dai gurce-gurce irin burin da duk da yahuda yake dauke da shi su ma suna dauke da shi cewa su manyan mutane ne jikokin annabawa ne wannan burin yana nan zuciyarsu Allah ba zai musu azaba ba wannan burin yana zuciyarsu ko kuma amani karatu ko kuma amani ƙarya duk dai ana fassara larabci da haka illa amani wa ilmu illa yazunnun sai dai zato da suke yi cewa kamar yadda malamai suke cewa shi ba yahude duk abin da ya Allah ba zai masa azaba ba a lan tamassana naru illa yawm ma'dudat ko kuma illa yawm ma'dudat ko kuma nanu abna'ullah wa hibba'uhu mu a wurin Allah kamar ƴaƴansa muke kamar masoyansa muke ba zai mana komi ba to irin wannan ne yake cike da tunanin su su kafiran dukansu da masu rubutun da marasa rubutun duka zaton su kenan wato ummiyu a mutumin da yadda uwarsa take ba wani malamin da ya taba kama hannunsa ya nuna masa yadda ake rubutu ba wani malamin da ya taba nuna masa baki dubi yadda ake karatu shi na kiransa ummiyu wato yadda aka haife shi haka ya rayu to kowa aka gaya masa haka a wurinsa zagi ne amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an yi haka an faɗa masa haka yabo ne an yabe shi ne shi kadai ne yake yabo a wurinsa a wurin wani kam zagi ne duk mutumin da kace masa ummi bai iya rubutu ba bai koyi rubutu ba bai koyi karatu ba to haka yake to zagi ne a wurin wani amma wurin annabi sallallahu alaihi wasallama wannan shi yabo ne a wurinsa domin rubutu da karatu ma'anar rubutu ka koyi huda ko ka koyi yin kunya don ka samu damanar ilimi ta haifa maka abinci saboda haka ne ake kwata hannu da dangwalmi ana rubutu don ka koyi abin da baka sani ba ka san shi abin da ka sani kuma ka rubuta kar ka mance da shi to shi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce masa wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullah alayka azima ni ne na sanar da kai abin da baka sani ba kuma zan ci gaba da sanar da kai sanuqri'uka zan ci gaba da sanar da kai ya rasulullahi fala tansi ko ba za ka manta ba tunda Allah ne zai koya masa ilimi ko ba zai manta ba menene wahalan sa kansa iya rubutu ma kun tatlu min qabli min kitabin wala taqudu bi binika idan la taba nusuna har yanzu zai mu mu'jiza gare shi bai iya rubutu ba bai iya karatu ba dinnan mu'jiza sai har yanzu gare shi domin da ya iya rubutu ya iya karatu shekararsa arba'in din nan in yace Allah ne ya aiko shi duk abin da ya faɗa sai su malam wani ne suka koya masa su malam wani suka koya masa duk da tafi yake samu yana karanta da daddare asadi lawani na tasabaha fa yatumli alai bukartan wa asira yanzu ma dai ana faɗin haka amma dai kowa ya san annabi bai iya karatu ba bai iya rubutu ba amma duk da haka ulumul wara fi lafzatin min kalamihi dukkan ilimin duniya daga daga bakinsa ake karba sallallahu alaihi wa sallam
فويل فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون فويل لهم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون كلمة عذابا تاتبت ودن يهوداوا waɗanda za su canja rubutun attaura su rubuta abin da suka ga dama su canja na Allah su kira mutane su nuna musu ce to ga dai littafin Allah kan abin da yace ku je ku dubi Muhammadun haka Muhammadun yake su rubuta nasu ce daga Allah wannan rubutun yake fawailun lillazina yaktubuna alkitaba bi aydihim azaba ta tabbata ga mutanen da suke rubuta rubutu da hannunsu sun mai kulun haza min indillahi suke wannan rubutu daga Allah yake liyashtaru bihi samanan qalilan don su sai da shi yan kuɗi yan kaɗan domin yan kuɗin da ake ba su na kiyaye girman su wai in sun sallama wa annabi sallallahu alaihi wasallama sun zama biya kenan nan gaba masu kawo musu hadaya masu kawo musu taimako masu kawo musu zakka ba za su kawo ba tun da yake su ma sun zama biyan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko za a daina ganin girman su sun zama biya su ma ban sai ba in sun bi annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin ne za su samu girma cikakkiya daga girman Allah sai girman annabi sai girman su walillahi izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minina kuma kowa yayi aiki za a bashi lada daya su in sun yi aiki a basu lada biyu su alal kitabi in sun musulunta haka suke su yutikum kiflaini min rahmatihi kowa ya yi ibada sai a bashi lada ɗaya amma ba yahude ko ba nasare da ya bar addinin sa ya dawo musulunci in ya yi lada biyu za a bashi haka yake wajen matan manzon Allah shi su ma haka za a ninka musu lada haka yake wajen bawan mutane in ya je ya bauta wa iyayen gijinsa ya zo ya bauta wa Allah sai a bashi lada biyu shi ma fawailul lahum ma kasabat aydihim to azaba ta tabbata gare su saboda abinda hannunsu ta rubuta ta yi wa Allah ƙayya wa wailul lam azaba ta tabbata gare su har yanzu mimma yakzibuna daga ƴan kuɗin da suke samu daga talakawan yahudawa da suke kawo musu
وقالوا لو تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عدا فلم يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون آه كسبا akwai bambanci tsakanin kasaba da amila da fa'ala to fa'ala ya ɗauki komai shine a ammu in mutum ya aikata ya sa an aikata masa shine fa'ala ko amila ɗin da hannunsa yawanci amma kasaba yawanci ana amfani da shine aikata abin da zai amfane ka da aikata abin da zai ture maka cuta shi yake kiransa kasaba saboda haka baya daga ciki ba a dangana shi ga Allah Allah za a dangana masa fi'ilu za a dangana masa amalu ba a dangana masa kasabu ya fi haka wailul lahum ma katabat aydihim wa wailul lahum ma yasbun wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudatan wa yattakhadtum inda Allah ahadan falan yukhlifa Allah ahada am taquluna ala Allah ma la ta'lamun wa qalu sunki lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudatan wai ai shi ba yahude duk laifin da yayi in ya je lahira Allah ba zai kona shi ba to in ya zama dole za a kona shi ma bai zai wuce yan kwana yan kaɗan ba wai kwana kwana bakwai ko ko kwana arba'in in ya tsawo saboda bautan yan maraƙi da kakannin suka yi na na kwana arba'in to ai minti arba'in ma cikin azaba azaba ne su ba san Allah bane ba san azabar bane illa ya ma waduratu kul ga ya musu ya rasulullahi shi dai shani na addini da shani na lahira babu inda ake samunsa sai a bakin annabawa waɗanda suke magana da Allah ina kuka samu wannan alkawari ulattakhattum inda Allah adam a ittakhattum inda Allah adam shin kuna da wani alkawari tsakaninku da Allah akan haka don ku riga kun sani falan yukuli Allah ahadahu Allah in ya riga ya alkawari baya warwarewa ya yi alkawarin da ku ne ba zai kona ku ba komai kafircin ku wala yukhlib Allah ahada am taquluna ala Allah ma la ta'lamun ko dai ƙarya kuke wa Allah kuna faɗa masa abin da kuma ba ku san asalin sa ba jita jita a wurin iyayenku da kakanninku
بل من كسب سيئة الله حقت به خطيئاته فأولئك أصحاب النير هم فيها خالدون بل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته فأولئك أصحاب النير هم فيها خالدون بل هكا يكي ذاك شقوتا تند كنا كافري كما إن كن شقان ذاك دوما أتكي باكو كتيبا من كسب سيئة duk wanda ya aikata kafirci wa haɗar bihi khadi'atuhu laifukansa suka kewaye shi ta ko'ina ulaka ashabun ne wa'annan ba ku ba ku kadai ba da ku da su duka ma abuta shigan wuta ne kun fi ya khalidu za su dawo a nan a su khawarijawa suna hujja da irin waɗannan ayoyi wato duk wanda ya bar hanyar ahlus sunnati to ya rike wasu ayoyi ne ya zubar da waɗansu bai amfani da su ba dole kuma sai an haɗa ayoyi duk gabaki ɗaya da hadisai sannan addini yake fitowa lafiya lau suka ce duk mutumin da ya kaba'ira ya mutu bai tuba ba duk musulmin da ya aikata kaba'ira bai tuba sai ya mutu to in ya shiga wuta ba fitowa ina aya suka ce bale man kasaba sayyi'atan wa hadat bihi qadi'atuhu ulaka ashabun nar hum fiha khalidun duk wanda ya aikata laifuka zunubai suka kewaye ta ko ina in ya mutu ya shiga wuta bai fitowa har abada suka ce ba nan kadai ba ai akwai wa man ya'ti Allah wa rasulahu fa inna lahu nar jahannama khalidin fiha abada duk wanda ya saba wa Allah ya saba manzon Allah in ya shiga wuta har abada ya dawoma kenan ba nan kadai ba suka ce suka ce tilka hududullah wa man yu'ti Allah wa jannatin khalidin wa man ya'si Allah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu azabun muhin wa man ya'si Allah wa rasulahu yudkhilhu suka ce wa'annan ayoyi hujjar su ne akan duk mutumin da ya sabi Allah ya yi zunubai ya mutu bai tuba ba in ya shiga wuta ba fitowa har abada sun dogara da waɗannan ayoyi mu kuma ahlus sunnati muka ce a'a ubangiji ya ce wala sawfa yu'tika rabbuka fatardi Allah ya ce zai ga zai ba annabi ceto sai ya ce ya ishe ki matukar annabi yana ganin wanda suka yi sallah zunubinsu ya kai su wuta ba zai bar wuta ba ba zai yarda ya bar wuta sai ya ceto su kuma akwai wa inna rabbaka lazu maghfiratin linnasi ala zulmihim sani Allah ubangiji mai yawan gafara ne mutane tare da zunubansu kuma akwai inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah ba zai gafarta wa mai tsafin da ya mutu yana tsafi ba amma duk zunubin da kai in dai ba tsafi ne ka mutu kana yi ba komi yawan zunubin Allah zai maka gafara a lahira in ya ga dama akwai ayoyi irin waɗannan la taqnadu min rahmatillah ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnadu min rahmatillah inna allaha yuhibbul wa jami'a innahu huwal ghafurur rahim sai muka ce musu to mun ji kun ce mun yafi Allah wa rasulahu wa ta'adda hududahu nurkhil naran khalidan fiha wa azabuhu ya asillahan shine wurin hujja ina هل أتيك حديث موسى إذ نادى ربه بالواد المقدس اذهب إلى فرعون فقل هل لك أن تزكي وأهدك إلى ربك تشفي فاري ولا تركب فكذب وأتي فرعون ما ميثاقوني ashe ai yakan zo da sigogi in ya haɗu da kafirci ma'asiyatun ne kufrun ne in ya haɗu da musulunci ma'asiyatun ne islamu ne ba imanin bane saboda haka mu a wurin mu ahlus sunnati dukkan kaba'ira da musulmi yake yi duk ayyuka munana da musulmi yake yi inda yana faɗin la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yarda da haka din a zuciyarsa kuma yana sallah wanda bai yi ta ba yakan biya yana yin duk miyagun ayyuka to in ya mutu da wannan baka da iko ka ce yana wuta a'a ba ruwanka wa man yamut wa labiyatu min wizrihi fa ila Allah jami'a amrihi duk wanda ya mutu cikin zunubi bai tuba ba bar wa Allah kayansa kai shiru an sunan ta bismillah to ku gaya masa ta ce la ilaha illallah ku ce ta ce la ilaha illallah ta faɗa muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ashhadu anna isa abdullahi wa rasuluhu tana amsa ko ashadu ta amsa la ilaha illallah rasulullah na farkon ta amsa ko ashadu anna isa abdullahi wa rasuluhu abinda ta faɗa ta ce ta yarda tun daga zuciyarta har bakinta Allah shi kadai ne abin bauta shine ubangijin komi da kowa shine mai komi shine mai kowa shi kadai ne ake bautawa kuma tace ta yarda tun daga zuciyarta har bakinta annabi Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne kuma ta ce ta yarda Yesu ba ɗan Allah ba ne bawan Allah ne manzon Allah ne yadda matar kowa in ta yi ciki Allah ne yake jefa mata rai ɗanta ya rayu haka Allah ya jefa rai a cikin Maryamu ta ɗanta ya rayu kowa ba ba miji ne yake jefa rai a cikin uwar yaro ba Allah ne yake jefa rai to haka shi Annabi Isa bawan Allah ne manzon Allah ta yarda ko to alhamdulillah ta zama musulma ta zaɓi sunan da take so a me sunan da take so jami'atun din kuwa to madalla za ta je ta wanka a koya mata sallah kuma in jini ya zo irin na mata din nan ta daina sallah sai ran da ya ɗauke ta sake yin wanka irin wannan wankan na yau sannan ta soma sallah sannan kuma in tana da miji in ta kwanta da shi yadda mata suke kwana da mazansu sai ta yi wannan irin wanka sannan ta yi sallah sallan nan ana yi sau biyar ne kuma yanzu ba ta sha ruwa ba ta kame baki sai rana ta faɗi ta kwana da niyyar tashi da azumi har wannan watan ya ƙare Allah ya bata dukiya ta yi zakka Allah ya bata dama ta je haji duk abin da yake haramun ne a wurin musulmi yau haramun ne a wurin ki duk abin da yake dole ne akan musulmi yau dole ne akan ki kuma duk ɗan uwan duk musulmin duniya yau ɗan uwan ki ne alhamdulillah ina miki murna jamila ta sunanta ko fama ne kake nema to
والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ولي من كسب سيئة وأهابت به خليئاته فأولئك أصحاب النير هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون an faɗi kafirai masu dawama a wuta yanzu kuma an faɗi musulmi masu dawama a cikin aljanna kamar yadda abin yake tafi dai kullum اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من هدى للمتقين هل هو مفلحون da kuma zuwa azabun azim na kafirai haka abin zai dinga tafiya shi ainihin abada kun su kafirai yan wuta ne amma wani zamani zai zo su musulunta lokacin da suka musulunta nan a cikin banda ummul kitabi banda wurin Allah banda ummul kitabi a wurin littafin ma wal isbat suna rubuce a lahul mahfuzu in sun musulunta sai a canja suna su a mai da sunan musulmi sannan mala'iku masu rubutu su canja aiki su ta rubutun musulunci sannan mutane su canja shaida su ta yin shaidan musulunci har zuwa lokacin da zai ridda a'udhu billahi saboda haka ne hadisi yake cewa da yawa mutum yake aikata aikin yan aljanna sai ya yi kusa da aljannan tsakani sabi kawai sai littafi ya sake jan ya koma baya to sai ya ridda dama musuluncin an ba shi temporary ne tsakani zane ne aka yi amma farkon da ƙarshen duk kafirci na uzu billahi akwai kuma wanda yana rubuce a wurin Allah musulmi tun a wurin Allah musulmi ne a ummul kitabi musulmi ne amma a lauhul ma isbati kafiri ne a wurin mala'iku masu rubutu kafiri ne a wurin mutane kafiri ne shi din kuma kafirin ne amma zai musulunta wata rana kan misal su ce na umaru su su khalim walid su manyan kafirai dai wanda suka musulunta a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam su abu sufyana kamar yadda bayin Allah masu musulunta a hannunmu yanzu din nan lokacin da suke kafirai kafirai ne a wurin mala'iku masu rubutu kafirai ne a cikin littafin su kafirai ne a lauhul ma'awil isbati amma ummul kitabi su musulmi ne a wurin Allah su musulmi ne to in mutum ya zo mutuwa to sai abin da yake na asalin nan sai ya dawo sai ya komo musulmi sai ya musulunta abin sa ya bar kafircin to haka abin guda hudu ne tun daga farko har ƙarshe mutum musulmi ne akwai Allah ya samu daga ciki tun daga farko har ƙarshe mutum kafiri ne akwai a'udhu billahi haka yake a wurin Allah haka yake a ummul kitabi haka yake a wurin lawul umawil isbadi haka wajen yake wajen hafazatu haka yake wajen mutane masu shaida haka yake a wajen sakima to akwai kuma wanda musulunci zai ratsa tsakanin kafircin sa musulunci na dan lokaci ya kafir ya kafirci a'udhu billahi akwai wanda kafirci zai ratsa ya kafirci na dan lokaci ya wuce asali ya dawo Allah ya kiyaye mu abin da wanda ke duka da mai tsaka amin والذين آمنوا وعملوا الصالحات أما وأن سكي إيمان سكي كتارا أيكي أولئك سوء منكم أصحاب الجنة ما سو ما سو زما الجنة كان الجنة لي تكو يهود لكو يتلن تمسنا النار كنا دا إيماني كنا دا كتارا أيكي إن كنا دا إيماني كنا دا كتارا أيكي فجأة كو ين الجنة لي amma kawai don amani don gurce-gurce kun ji labari yahudu ba a kona shi wannan maganan banza ne wanda suka yi imani da Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam da dukkan annabawa da dukkan littattafai wa amil salihat suka aikata ayyuka masu kyau farillai da nafilfili ba su bata ba ulaka wannan ka ashabul jannati masu dawwama ne ma abuta shiga aljanna ne humsu khaliduna masu dawwama ne a cikin ta Allah ya samu amin وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القرب واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون منكم وأنتم معرضون إلا الله وبالوالدين إيثانا وذي القرب واليتام والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم مؤردون وإذ يا رسول الله da dukkan ma mai ji har ma Yahudawan iz akarna lokacin da muka ɗauki alkawari na nisa ga bani Isra'ila alkawarin bani Isra'ila alkawari na farko la ta'buduna illa Allah shine Allah yake tuna musu aufu bi ahdi ufi bi ahdikum inna mun yi alkawari da su tuntuni alkawari na farko la ta'buduna illa Allah kar ku bauta kowa sai Allah a cikin dukkan addinai babu inda ake haɗawa Allah wani abu Allah shi kadai ake bautawa kowane annabi abin da zai fara faɗa mutanensa na farko da na ƙarshe Allah ta abudu illallah Allah ta abudu illallah saboda haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa afdalu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli la la ilaha illallah farkon alƙawarin mu da su la ta'buduna illallah kar ku bauta kowa sai Allah wa bilwalidaini ihsanan kuma ku kyauta wa iyayenku ku kyauta wa iyayenku wannan ma alƙawari ne wanda muka yi da su da kuma dukkan ma musulmi ba su kadai ba la ta'budu illa Allah wa bilwalidaini ihsanan wa zil qurbi wal yatami sannan a kyauta wa dangi makusata wa ati zal qurbi haqqahu wal miskin wa ibn as-sabil wa la tubazzir tabzira dangi makusaci yana da haƙƙi a kanka ko da ba musulmi ba ne sha'anin zumunta wata rana sayyidina umaru radiyallahu anhu ya kawo wata riga mai tsadan gaske ya kawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ga rigar da ya kamata ka sa saboda zuwan baki da kuma juma'a da kuma idi manzon Allah ya dube da kurum sai ce wannan banda wanda ba ne wallahi na wa zai sa sayyidina wuri ya dauka mai radillali ana nan da duniya ta budo sai aka kawo irin wannan rigunan kaya kaya hadiya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai raba su habbai irin wannan rigunan dai sai aka aika Umar daya Umar sai ya dauko ta ce ya Rasulullahi irin wannan rigan nan ne fataran nan irin ta ce fa wanda kace banda wanda ba da rabon lahira ba wanda zai sa ita ba kana dan kwa kafiri a makka maka aika masa mana anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne annabin zamaninsa tun wancan zamanin har tashin duniya idan ya bari rannan ya sai wannan riga to gobe in ya gano wata abubakar zai kaiwa jibi in ya gano wata umar zai kaiwa duk sai ya bi manyan ya samu shi kenan sai ya ta burin riguna a bar haddace qur'ani a bar haddace sunna duk ai ta burin riguna ni ma sai na sa irin tawani ni ma sai na sa irin tawani kaga ai waɗanda ya raba musu rigunan ba su mayar ba kuma bai hana ba da abin hanawa ne da su ma sai a aika a rabar to nan da yake aika da dan uwa kafiri ka aika masa da ita mana nan kuma kada kunce magana da ya daura masa wata rana yana tafiya sallallahu alaihi wasallam sai ya ga wani ya katon gida kyakkyawan gida mai kubba mai kyau babba sai ya tsaya ɓarkare wai wannan manzo Allah to wai wannan sai ka ce wani ne sai ya ɓata bai hana ba ya ɓata da mutum ya zo gaisuwa sai manzo Allah ya da kai ya zo gaisuwa kawai da kai bai ce kuma sai ya damu a yi sai ya tambaya sabu ba sabu ne mai gida ba kullai ban sabu ne ba kwanan nan in ne gaisa ba a amsawa sai ta ko abin ya tafi gidanka nan ne da kai ne wata rana muna da asariya muka bi ta kofar gidanka ya ga babban gini yace wai wannan aka ce kai ne ya bata rai amma bai hana bai bata rai ba kita aikin banza ba sai je rushe ba sai je rushe ginin a bar fili wata maza yana da asariya sai ce ina ginin nan na ran nan sai aka ce ai mai shi ya rushe yayi murmushi bai ce komai ba bai ce ma da bai ce komai ba a nan wannan abu guda biyu hana babban riga cewa sai kajiri da kuma mai da babban riga a raba wa mutane da kuma hana babban gini da kuma daga ba a yi gini domin mutan bako ya zo babu wani mai abinci aka ce a babu sai na murce ina da shi sai aka ce sai na murce je ya hau bene ya ɗauko musu dabino ashe an yi bene kenan to nan in ya hana gida to har abada musulmi ba zai gida mai kyau ba kenan ka ce ai addini ya zama addini tsaya wa zai addini da in ka shiga ko gida mai kyau ba za ka yi ba inda ya hana rigar habada to ba za a yi riga mai kyau ba har abada kenan ka ce addinin wanda in ya shiga ciki ba zai ko riga mai kyau ba za ka yi ba to amma nan in ya bari ana riguna nan sai ta gasan riguna ba za a haddace qur'ani ba ba za a ilimi ba in ya bari ana gasan gidaje ba za a haddace qur'ani ba za a ilimi ba kaga baki kamar 400 za su kwana wuri daya a masallaci da in ya bari ana gasan gidajen nan wannan ma sai gida wannan ma shi kenan sai a shiga gasan gidaje kamar yadda muke a yanzu muna gasan gidaje da riguna da motoci ba ma gasan karatu to da ya bar haka abin ya tafi da haka sai sai sai ya lalace kuma da ya hana to kafirai sai su ta mana dariya su a biyu siya ne wanda in ka shiga ko riga take ba ka sawa riga mai kyau ba ka gida mai kyau ba ka mata mai kyau sai ce kul man harrama zinatallahi lati akhrajal ibadihi wa tayyibati min rizqi ba wanda ya hana Allah ce a tambayi mutane wane ne yake ya hana arziki mai daɗi abinci mai daɗi mata masu kyau riguna masu kyau gidaje masu wane ne yake ya hana ai dama an kawo su duniya don musulmi ne kafirai suna ci ne a gayya amma in an je lahira kan su kadai za a bar musu kayan su wa qulu lin nasi husnan wa aqimu salata wa atu zakat la tabur illa Allah wa bil walidaini ihsanan wa zil qurbi ku kyauta wa dangi makusaci idan ga wani yana galabaita ga dangin kana galabaita ka fara da danginka in ya saura ka kai wa wani a wa zil qurbi wal yatami sannan kuma ku kyauta wa marayu musamman marayu in su zama su ma daga dangin naka ne wa qulu lin nasi husnan kuma jama'a duk gabaki da a musulunci in za ka yi magana wa ƙunulin nasi husnan ba ta ƙunulin mumina ba in za ka yi magana ka faɗi magana mai kyau in ji musulunci in za ka yi magana ka faɗi magana mai kyau in ji musulunci man kana yumin billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut duk wanda ya imani da Allah da ran lahira in zai yi magana to ya faɗi alheri ko kuma ya shiru kare ya magana Allah ya ce qululin nasi husnan nan kan bai ce musulmi ko dangi ko wani ake kawai kowa in za ka masa magana ka masa magana mai kyau shi ne kwanan ba wani ke ba mu dariya a saudiya yana cewa wani mutum waɗansu mutane ya ce assalamu alaikum ba sa amsawa sai wani tambaya me yasa me yasa muka sallama ba su amsa ai malamai sun ce ku arzu bid'ati ne arzu bid'ati ne muka sallama kar ka amsa masa ce ah amma ku da na samu malamin naku da na tambaya nakan ga in kun gamu da kafirai kukan ce musu good morning sa sa dai sayyidi ne ka ce wa kafiri barka da zuwa sayyidi shugabana musulmi ya ce assalamu alaikum ka ki amsawa to kowane mutum da ka gaya masa magana kan mai kyau magana mai kyau in ji alqur'ani wa aqimu salata ku sai da sallah wa atu zakata ku ba da zakka summa tawallaytum duk da haka dai suka kuka juya baya kamar yadda kuka saba ku yahudu summa tawallaytum kuka ba da baya kuka karya wannan alkawari wa antum tashhadun kun riga kun shaida ko mun riga mun yi wannan wa antum mu'ridun wa antum mu'ridun kun kauda kai kun ba da baya kun kauda kai alhali ko kun riga kun san mun yi haka da ku
وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أغررتم وأنتم تشهدون إذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون وإذ هل يزديك سنة أخذنا ميثاقكم من ɗauki alƙawari da mu da ku la tasfikuna dima'akum banda zubar da jinin mutum bari'i wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum kada ku fidda mutum daga gidansa a tilas banda fidda mutum daga gidansa wato abubuwa guda biyar ba su taɓa halatta ba tun da ake a duniya wato shirku ai wa Allah tsafi bai taɓa halatta ba tun da ake a duniya dole ne a tabbatar da kaɗaituwan Allah wato abubuwa guda biyar ɗin su ne addini kullum wajibi ne tun da Allah su aiko annaba tun daga annabi Adam har tashin duniya addini dole ne na ɗaya kenan daga nan sai kiyaye rai daga nan sai kiyaye zubar da jini daga nan sai kiyaye dukiya daga nan sai kiyaye hankali to waɗansu sukan shigar da jini ɗin nan cikin rai waɗansu ku sukan basu su kai guda bakwai a ce kiyaye addini kiyaye hankali kiyaye rai kiyaye jini kiyaye dukiya kiyaye mutunci wato da addini da hankali da rai da jini da dukiya da mutunci da hankali guda bakwai ne to lokacin duk da musulunci yake aiki akan waɗannan yake aiki din saboda haka sune ake jero mana a nan mun yi alƙawari da ku akan kaza akan kaza akan kaza su ake jerowa la tasfikuna dima'akum banda zubar da jinin ku wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum kada ku zubar da jinin junanku kada ku kori junanku daga cikin gidajensu thumma aqrartum a la tasfikuna dima'akum wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum sannan kuka tabbatar da wannan alƙawari wa antum tashhaduna kun riga kun tabbatar da wannan shaida da wannan alƙawari mu riga mu tabbatar da shi da mu da ku
ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يعفوكم أسار تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من دينهم تتظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم ساري تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل أما يعملون أما ضد هكا ثم أنتم هؤلاء غاكنن كو waɗannan Yahudu dai gakunan ku waɗannan Yahudu tafsiruna anfusakum ba ku bar kashe junanku ba an riga ku an haramta muku kisan kai tafsiruna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim kuma kukan yi danniya ku kori waɗansu mutane ku kwace gidajensu ku kore su ku fitta su da gidajensu tazzaharuna alaihim bilismi wal udwani wato kuna taimakawa azzalumai a kansu don su kore su domin a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo Madina ya tadda kabilun Ausu da Khazraj Ausu suna abokantaka da Yahudawan Banu Quraiza suna abokantaka da Banu Nadir su kuma Khazraj suna abokantaka da Banu Nadir da Qainuqa sune abokansu to idan yaƙi ya kama waɗannan dole ne waɗannan su taimaka in yaƙi ya kama waɗannan dole ne waɗannan su taimaka to idan yaƙi ya tashi tsakanin ausu za su yaƙi khazraju to lalle za a yahudawan banu ƙuraiza za su taso a yahudawan waɗannan ɓangare za su taso in ausu ne yaƙi ya sama to banu nazir za su taimake su in ko khazraju ne yaƙi ya sama banu nadir da banu qainuqa za su taimake su to saboda haka ne idan waɗannan sun tafi sun je sun yaƙi wannan sai kaga bayahude yana yaƙan bayahude saboda taimakon balarabe sai ga balarabe yana yaƙan balarabe saboda taimakon bayahude to in sun tashi taimakon ɗan uwansu nan sun je sun yaƙi yahudawa sun kashe su sun fidda su da gidajensu anan sun aikata abin da Allah ya hana wanda ba cikin alkawari kashe su da fidda su da gidajen zulman to Allah ya hana wannan sun yi alkawari to in an ɗauro ba yahude an kawo sayarwa sai ba yahude ya fanshe shi sai ce ah aikin banza ba ko dai kuka yaƙe su jiya ba suka ce to ai yaƙin mun yi ne saboda taimakon abokanmu wannan na ƙawance ne wannan kuma fansa littafin mu ya umurce mu da yin haka in mun ga yahudi an daure za a sai da shi mu tara kuɗi mu fanke shi littafin mu ya ya mana umurni da haka to a littafin naku ya yi muku umurni kada ku kashe ba yahudi kar ku kore shi da gidansa dan ne kuka yaƙi ba yahudi ko kore shi da gidansa sai ta ai muna taimakawa kawayen mu ne shine antum haula thumma antum haula taktuna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim tazaharuna tatazaharuna kuna taimakawa abokanku bil ismi akan saƙon Allah wal udwani da shishigi alhali ku an hana a taimaki juna akan saƙon Allah da shishigi wala ta'awuna al ismi wal udwani wattaqullah tazaharu alayhim bil ismi wal udwan wa in yatukum usare tufaduhum in ku aka yaƙi yahudawan aka ɗauro su aka kawo su a ɗaure sai kukan fanshe su fadahu da fadahu akwai bambanci ɗan kaɗan in an ce fadahu ya fanshe shi mana ya miƙa wani mutum ne aka karɓa aka ba shi wani mutum amma an ce fadahu kuɗi ya miƙa ya karɓi mutum in an ce fada wato ya ɗauko mutum ne ya bayar aka ba shi mutuminsa in an ce fada kuma kuɗi ya bayar aka aka ba shi mutuminsa tufaduhum wa huwa muharramun alaikum ikrajuhum ai fidda su daga gidajensu abun haramtawa ne gare ku a cikin littattafanku da hukuncin alkawari afa tuminuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd anan dai fanso ba yahude in an ganshi a daure kun yi imani da littafin ku kun yi aiki da shi amma bin aje a yaƙe shi bai yi komai ba a kashe shi a fidda shi daga gidansa wannan ba ku yi imani da littafin ku ba afatuminuna ibadul kitabi wa wajen yaƙan bari'i da kashe shi da zubar da jininsa da fidda shi daga gidansa wannan kun kafirce wa littafin ku wajen fansansa in an kamo shi kun yi imani da littafin ku afatuminuna ibadul kitabi wa takfuruna ibad fama jazaa'u man yaf'alu zalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya menene sakamakon mai yin haka cikin ku ai imani da wasu ayoyin littafi a kafirce wa waɗansu waɗansu ayoyin menene sakamakon mai yin haka illa sai sai dai a kunyata shi tun daga nan duniya yanzu abubuwan da suke faruwa kenan a duniya musulmin duniya gwamnatoci za a ga gwamnati musulma ce wato shugaban gwamnatin musulmi ne kasar musulma ce amma suna aiki da doka ba wai irin namu nan gauraye ba za ka tadda wata ƙasa shugaban ƙasar musulmi ne ma'aikatan gwamnatin musulmi ne ƙasar ma musulma ce amma aiki da doka suke yi amma suna sallah suna azumi suna zakka suna zuwa haji suna ɗaura aure suna raba gado kaga sun yi imani da ayoyin alkur'ani waɗansu kenan sun kafirce waɗansu to yin haka duk mai yin haka zai gamu da kunya tun daga duniya saboda haka ne kunya ke rin mutane tun daga duniya afatuminuna ibadul kitabi wa takruna ibad فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا duk mai yin haka sakamakonsa a kunya tashi tun daga duniya wa yau malkiyama ta ranar tashin kiyama kuma irin waɗannan mutanen yuradduna za a maishe su ila ashaddil azabi zuwa ga azaba mafi tsanani mafi muni wa mallahu bi ghafilin amma ya'malun duk abin da suke aikatawa Allah yana sane da shi ba zai bari ba sai da in sun tuba astaghfirullah astaghfirullah akwai wata mace ta hadiyatul kubra tana so ta karbi tijaniya a hannunka ya ce kuma bayan haka ga wani mutum ne ya sadaka da naira goma yana son a yi ma baban iyayensa addu'a amma bai faɗi sunansa ba ko sunan iyayen nasa to mai karban tijaniya dai in akwai wani wakilin ta nan sai ya karba mata muna tsammani ko mun faɗa za a yanke in an shiga ba a fita ba a haɗa da wata ɗariƙa ba a ziyarta wasu waliyai sai wanda suke cikin ɗariƙa za a kula da sallah za a girmama haƙƙin miji kuma za a koya da lazumi da wazifa da zikirin juma wakilinta ya je ya gaya mata don da wuya ta saurara ta ji haka a rediyo wannan ba daga Muhammadu Bauta ba zuwa ga Shehu ko da yake na ka riga ka wasa amsa a karatu amma na cewa wani lulluɓe ya kace wani kitaba bi aji sun mai gudu na halami in jallali ya shari bi samanin kalila wai wannan aya yana wani malami ya ce yana litin da tafan furu'a ne da hadisi gaskiya ne a littattafan furu'a ai min indillahi ne wato sun rubuta mu ne masu rubuta alkur'ani lokacin da muke rubutawa mu ke rubuta mu dauki fararen takardar mu rubuta alkur'ani amma min indillahi ne inda wani gyara mu gyara amma masu yahudawa ne suke canja sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su su sa abin da suke so su ce daga Allah yake ba wai littafin furu'a bane littafin furu'a kowane furu'a zaka ji an ce furu'an malikiya ko furu'an hambaliya ko hanafiya ko shafi'iya su ko da hadisi suke aiki da qur'ani suke tato mana su kawo mana kusa da hannun jahilai
to wannan ya fito da turanci ne daga poli yake amma abin da yake nufi a nan shine menene sakamakon malaman mu zai zama masu daura aure ko suna ko jana'iza sai an biya su wani kuɗi shin addinin musulunci ya yarda da irin wannan al'amari a ɗaura aure da ko suna ko ɗaura aure ko ta jana'iza a to ai ainihin wajen mutuwa akwai waɗansu wurare wanda sai an biya kuɗi ake aikace aikacen janazar kuma mutumin da yace sai an biya shi tukun ya aikata wannan yana da haƙƙi a biya shi shi malam da ya mutu mutane su biya wani ya yi masa amma ai ba a taba cewa in mutum zai daura aure ga abin da za a biya malami ko ga abin da za a bi in za a yi suna ga na kan gari suna ba malamai kuɗi amma na tsamin ma malaman ne suke ce lalle sai an kawo in ba a kawo ba za a yi ba
wanda ko daga nesa mai kasuwa ɗan yaya gidan sulki mai kandiri loko zuwa ga shek ɗaya Usman Bauchi bayan gaisuwa ina son shek ya yi mini cikakken bayani game da Sayyidina Ayuba alayhi salam wato game da rashin lafiyarsa wadda Allah ya sa masa ya amshi na ji wasu malamai suna cewa wai babu ta tsura da ta so a gare shi rashin lafiya ina fata kai shi ainihin jawazu aradil bashir